الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه واحفظوا حدوده ولا تضيعوها وتقيدوا بأوامره ونواهيه تفوزوا في دنياكم وآخرتكم فبالتقوى تنال المنازل العليا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر فاتقوا الله عباد الله وارجعوا إليه بالتوبة النصوح وأحسنوا, وأحسنوا من أعمالكم وأخلصوها لربكم عباد الله روى الأئمة والترمذي وأحمد وأبو داود ومالك عن الزبير بن العوام رضي الله عنهما عن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أنبئكم بما يثبت بما يثبت ذلك ذلكم لكم أفشوا السلام بينكم عباد الله إنه قد وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على هذا الجرح على هذا الجرح والداء الفتاك الذي ما وجد في الأمة وما دب في أفرادها وجماعاتها إن حلت العقد التي تربطها وصاد فيها الخلاف والتشرذم والشقاق والتأزم وهذان الداءان هما الحسد والبغضاء وهما داءان مقترنان متفقان مقترنان في النشوء والظهور ومتفقان في الهدف والنتيجة فالحسد كراهية للخير الذي ينزل بالآخرين والبغضاء كراهية للآخرين أنفسهم عباد الله ما أهوجنا إلى معرفة هذين الدائين في مع ومعرفة سوء أثرهما في المجتمع ولا سيما ونحن مقبلون على أيام الانتخابات العامة والتي يصوت فيها الناس لصالح من يختارون كما هو نظام الدولة فقد دب في الناس داء الحسد وتجذر وارتفعت أصوات البغضاء واستحكمت في القلوب فلا حول ولا قوة إلا, إلا بالله مسلم لا يسلم على أخيه المسلم مسلم معرض عن أخيه المسلم مسلم يظلم أخاه المسلم مسلم يفتري على أخيه المسلم ألا فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن مبدأ الولاء والبراء والحب والبغضاء والألفة والنفرة والتآلف والشحناء ليس بابها هذه الممارسات ولا يجوز بناؤها عليها وإنما الحب والولاء لله ورسوله ولدينه فمن أحب الله وجبت محبته ومن أبغض الله وجبت كرهته وليس لأنه يحتمي إلى الحزب الفلاني أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wa musulmi muna godiya ga Allah maɗaukaki da kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bayan haka ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka kuma ku kiyaye shi ku masa ɗa'a kar ku saba masa ku kiyaye iyakokinsa kar ku tozarta su ku tsare kanku ku ƙayyade kanku da umarnin Allah da haninsa in yi umarni a bi in yi hani a hannu in kun yi haka za ku ci nasara a duniyarku da kuma lahirarku da taƙawa ake samun matsayi mafi ɗaukaka a cikin gidajen aljanna da ƙoramu masu gudana fi maƙa'adi sidiƙin a mazauna ta gaskiya inda malikin muqtadir a wurin sarki mai iko mai ƙarfi don haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka ku koma zuwa gare shi ta hanyar tuba ingantacce wanda babu kome zuwa ga laifi ku kyautata ayyukanku kuma ku yi ikhlasi ga ubangijinku ya ku bayan Allah al'imamu tirmidhi wal'imamu ahmad wal'imam abu dawud wal'imam malik waɗannan malamai masu ruwaito hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ruwaito daga az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce cutar al'umma ta ratsa ta ce ta cikin ku ita ce hassada da kiyayyar juna da hassada da ƙiƙi juna sun shiga tsakaninku sai ce hiyal haliqatu wannan abubuwa ko wannan cuta ita ce cuta mai askewa sai ce la aqulu tahliqu sha'ara ba ina nufin wannan cuta tana aske gashin kai ba walakin tahliqu dina amma tana aske addini ma'ana tana raba mutum da addini tana share addinin mutum tana kaɗe ta kawar da addini daga tare da mutum sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda rayuwa ta take hannunsa la tadkhulul jannata hatta tu'minu wallahi ba za ku shiga aljanna ba sai kun zama muminai masu imani wala tu'minu kuma imanin nan ba zai samu ba har sai me hatta ta habu har sai kun so junanku wannan yana son wannan wannan yana son wancan sannan ku samu imani in kun samu imani wannan shi zai cancanta muku shiga aljanna sai shi afala unabbi'ukum bima yuthabbitu dhakum ilaikum aw dhakum lakum shin ba na ba ku labarin abin da zai tabbatar da wannan gare ku ba sai ce afshu salama bainakum ku rika yada sallama a tsakaninku in ka ga mutum ko ka san shi ko baka san shi ba kai masa sallama sai da idan ka san ba musulmi bane ya ku bayin Allah manzo sallallahu alaihi wasallama ya dora mana hannunsa akan wannan cuta ma'ana dan ya nuna mana kada wani ya ce bai gane ba ya bayyana abun ƙuru-ƙuru cewa abin da zai lalata addini shine waɗannan abubuwa guda biyu da hassada da kuma ƙiƙi juna ya zama mutane ba sa san junansu irin wannan abin da ake samu a cikin al'umma wanda in an same shi kuma ya kama ƙasa a cikin mutane to lalle igiyoyin da suka ɗaure al'umma tare suka hana ta wargajewa to wannan igiyoyi za su rika warwarewa ɗaya bayan ɗaya in dai an samu waɗannan cututtuka guda biyu a zukatan al'umma a nan in mun lura manzan Allah sallallahu bai ce cutar mutum shi kaɗai ba cewa ya da'ul umam cutar al'ummomi abin da ke sa al'umma ta lalace ta ruguje ta faɗi tasirinta ya ƙare to su ne waɗannan cututtuka guda biyu da hassada da kuma ƙiyayya a tsakanin juna sannan idan aka samu wannan cututtuka guda biyu a lokacin ne saɓani yake yawa rarrabuwar kai ta kunno kai ta faɗaɗa ta shiga tsakanin mutane sannan a samu saɓani da rashin tsayawa inuwa guda tare da juna sannan kuma musifu da bala'o'i da rashin zama lafiya sai su biyo bayan waɗannan abubuwa guda biyu wannan cututtuka kamar da na ambata su ne hassada da kuma wato gaba da ƙiyayyar juna cututtuka ne guda biyu waɗanda suke tare kuma kansu ɗaya ba sa rarrabuwa in an samu hasada to za a samu ƙiyayya in an samu ƙiyayya to za a samu hasada ba su taɓa rabuwa ba duk inda aka same su to ɗayan tana bin ɗayan sannan kuma tare suke fitowa su bayyana sannan kuma sun haɗu wajen manufarsu da sakamakonsu menene ake nufi da wannan hassada ita ce ka ƙi alheri ga wani kai kaɗai kake son alheri ga kanka ba ka son wani ya samu alheri ita kuma ƙiyayya shi ne ka ƙi shi wani kansa ba ka son kowa sai kanka kaga ko idan an samu waɗannan abubuwa guda biyu to an samu bala'i babba a cikin al'umma babu zancen ƙaunar juna babu zancen zaman lafiya sai waɗannan cututtuka ya ku bayan Allah babu lokacin da muke buƙatar a ilmantar da mu a faɗakar da mu a wayar da kanmu akan waɗannan cututtuka guda biyu kuma mu san irin mummunan tasirin da suke da shi a cikin rayuwarmu irin wannan hali da muke ciki yanzu lokacin da ake fuskantar zaɓuɓɓuka lokacin da kowa zai zaɓi wanda yake so daga cikin mutane kamar yadda yake tsarin ƙasa ya sanya to babu lokacin da muke buƙatar a faɗakar da mu akan haɗarin waɗannan al'amura guda biyu dukkan lamarin nan farkonsa ƙarshensa kan dancen duniya ne kada ya zama waɗannan cututtuka guda biyu su wargaza mana ƙaunar junanmu su wargaza mana zamantakewarmu su wargaza mana dukkan abin alheri da muke so ya samu a tsakaninmu ya ku bayan Allah mun sani muna gani dukkanmu muna shaidawa irin yadda hassada da gaba suka ɗaukaka a tsakanin mutane sannan kuma wannan ƙiyayyar ta kama ƙasa sosai a cikin zukatan wasu bayan Allah dukkansu akan me akan wannan harka ta siyasa wane yana kaza wane yana kaza to ba a jituwa tsakanin wani da wani ‘ya'yan uwa jiyan nan muke zancen nan wannan lamarin nan na abin da ya shafi zaben nan kwana nawa za a yi ana yinsa ‘yan kwanaki ne kaɗan ɗauki sati uku ka bashi zancensa ya ƙare a irin yadda Allah ya hore maka damar ka yi haƙuri a watan ramadana ba ci ba sha to ka yi haƙuri wannan kwanakin na zaɓen nan su zo su ƙare baka zagi kowa ba baka cuci kowa ba baka zubda jinin kowa ba baka yi gaba da kowa ba kuma insha Allahu za ka iya kame bakinka ka gani ka tsare harshenka daga mummunar magana ka yi azumi na haƙiƙa a waɗannan kwanaki kar ka cuci kowa kar ka zagi kowa ka zama musulmi na haƙiƙa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده musulmi shine wanda ‘yan uwansa musulmi suka kubuta daga harshensa da kuma hannunsa karka cuci kowa karka zagi kowa karka ɗaga makami akan kowa halin da muke ciki ya munana dangane da wannan lamari na halin harkar siyasa wanda wajibi musulmi ya tuna cewa shi musulmi ne farko kafin zamansa ɗan kaza ko ɗan kaza ko ɗan kaza ko mai son wani ko mai son wani ka samu musulmi baya sallama ga ɗan uwansa musulmi musulmi ya bijire ɗan uwansa musulmi ya yi masa sallama baya amsawa ka samu musulmi yana zaluntar ɗan uwansa musulmi ka samu musulmi yana ƙirƙiran ƙarya yana danganawa ga ɗan uwansa musulmi don haka ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye wannan lamari kada mu bari ya lalata mana zamantakewar mu sani cewa kuma ka'idar abin da ake kira alwala'u wal bara'u ka'ida ce ta musulunci ƙauna jibinta soyayya a gefe guda ƙiyayya da ƙyama da karahiya a tsakanin mutane to ana gina su ne akan son Allah da son manzon Allah da son addinin Allah ba a gina su akan cewa wane yana jam'iyya kaza ba ni ba shi har abada wane yana jam'iyya kaza ina son sa saboda yana wuri kaza duk wannan ba shine abin da Allah ya ce mi ba Allah abin da ya ce mi mu so duk mumini duk mumini mu so shi mu so alheri kar mu masa hassada na'am kana son wani ka ki wani akan wani lamari amma ba kiyayya ta addini ba kana fifita soyayyar wani akan wani to duk ana gina wannan akan me wanda yafi son Allah wanda yafi kaunar Allah wanda yafi kusanci zuwa ga Allah to shine wanda yake ya wajaba ya zama cewa kauna da soyayya ta addini ta ginu amma wannan abin da ya shafi harkar siyasa ba a gina ta akan wannan babi kar ka dora shi akan wannan babin za ka yi kuskure ko ka rika kiran wani ko ma ka ce masa ba musulmi ba ko ka ce masa kaza ko ka ce masa dan wuta ko ka ce kaza wannan duk ba cikin haƙƙinka haƙƙinka shine ka kiyaye bakinka ka faɗi alheri in baka iya alheri ba to kai shiru ka kame kuma hannunka daga cutar da wani ya ku bayin Allah mu gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa shine wal baghda'u hiya al haliqa yace wannan gaba tana askewa ce ba na nufin tana aske gashin kai amma tana aske addini domin me in aka samu ƙiyayyar juna da kuma gaba suka yi sai tsara akan hankalin mutum ya zama ƙin wani ya yi tasiri ya ƙwace maka tunani gaba ɗaya ba komai a cikinsa sai son wani ba komai a ciki sai ƙin wani to ana yin haka yana gusar da addini a zuciya in ya gusar da addini a zuciya to zai tunkuɗa mutum zuwa ga aikata haramun zai kai ga ya zama cewa ba ka kyamar yin giba saboda ka riga ka yi hukuncin wane ba naka bane ba ka sansa to zai halatta maka ka yi gibarsa zai halatta masa kai namima ba za ka ji tsoron Allah wajen yin ƙarya a kansa ba ba za ka ji tsoron Allah wajen karkai masa ƙage ba ba za ka ji tsoron Allah wajen kambama kuskurensa ba in yi kuskure sai a kambama shi saboda ba ka sansa a ce duba kaga kaza da kaza da kaza saboda mai kawai ka riga ka dora kiyayya a zuciyarka ka yi kokari kar ya zama waɗannan abubuwan sun yi tasiri a zuciyarka ya zama cewa kuma kana hukunci da niyyar mutum yana cikin babban sharri ya zama cewa kana hukunci da niyyar mutum me ake nufi da wannan kana hukunci akan niyyarsa duk abin da ya yi duk kyawunsa sai ka mai da shi baki saboda gaba ta riga ta zauna a zuci to kada ka bari dan adam dan uwanka musulmi ya samu wannan wato bigire a cikin zuciyarka mummunan bigire Allah tsare mu sannan kuma kada gaba har yanzu irin wannan ta kai ka ga toshe kofar ganin alheri in ka ga sharri ka yada in ka ga alheri ka toshe wannan duk yana cikin jahiliyar da bai kamata bal ba wai bai kamata ba haramun ne a same ta a zuciyar mutum musulmi ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu sani ko cewa natija sakamako na ƙarshe ga duk mutumin da ya ƙullaci wani da hassada ko gaba ita ce mai alfurqatu wattanafuru za a samu rarrabuwar kai ba zancen mun zama al'umma ɗaya ba zancen haɗin kai ba zancen son ƙasa ba zancen son al'umma sai zama kowa abin da yake so shine abin da yake so ya tabbata ko kuma ta watse ta wargaje wannan mummunan tunani ne ya waje ba a kanmu dukkaninmu mu haɗa kanmu al'umman nan ita ce a gabanmu ƙasan nan ita ce a gabanmu zaman lafiyarta shine a gabanmu kwanciyar hankalin 'ya'yanta shine a gabanmu mu ajiye sunna mai kyau ga 'ya'yanmu da jikokinmu da za su zo ta hanyar mu'amala mai kyau kalma mai kyau aiki mai kyau in ba haka ba kuwa muka jawo zuwa ga wannan gabar ta wasu da suke da burin biyan bukatunsu na wannan kwanakin suka raba kanmu domin su cimma nasu burin to shikenan sai al'amuran mu su lalace mu wargaza kasar mu mu tada hankali mu tada rikici su kuma suna da inda za su gudu Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya ku bayan Allah mu kiyaye bakin mu mu san me zamu faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana ya tsoratar da mu cewa inna shaitana shaidan fa qad aisa ya yanke kauna an ya'budahu al-musallun ya yanke kaunar masu sallah za su bauta masa in dai kana sallah to shaidan ya fidda rai ba za ka bauta masa ba musamman yace fi jaziratul arabi a lokacin manzon Allah sun yace a kasashen larabawa sai ce walakin fi tahrishi bainahum amma abin da shaidan zai yi shine rika kunna wutar gaba a tsakanin mutane ya sa gaba a tsakanin wannan ya ki wancan waccan ba ta son waccan to wannan abin da shaidan ke yi kenan a wata riwaya ta muslim da kuma al-imam ahmad daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce inna shaytana qad aysa an yu'bada bi ardikum hadhihi shaidan ya fidda ran abauta masa a wannan kasar taku walakinahu قد رضي منكم بما تحقرون amma ya yarda da abin da kuke kaskantawa kuke ganin ba komai bane ba kwa ganin babban abu ne ku yi annamimanci ba kwa ganin babban abu ne ku yi ƙarya ba kwa ganin babban abu ne ku sa gaba da hassada a tsakaninku da juna to wannan abin da kuke renawa ta hanyar sa shedan zai shigo tsakaninku ya lalata dukkan al'amuranku ya Allah muna roƙonka ka tsare mu manzo sallallahu alaihi wasallam har yanzu yana cewa kamar yadda muka ji a farkon wannan magana cewa ba za a shiga aljanna ba fa sai da imani imani kuma ba zai samu ba sai da son juna sai kana son ɗan uwanka musulmi sannan zaka samu imani kuma sai kana da imani sannan zaka shiga aljanna to ina imani ga wanda zai wasa takobi a ƙasa yana a shari'a sai wane kuma duk wanda baya son wane ya ce zai kashe shi ko ya wani abu wannan baya cikin tarbiya baya cikin karantarwar addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan rahama manzan tsira manzo mai tausayi wanda ya zo mana da addinin da a cike yake da tausayi to bai halatta a samu irin wannan a tsakanin wato musulmi ba sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana la tabaghabu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana kada ku wato yi kiyayya ga junanku kada ku yi wa junanku hassada kada ku rika juya wa junanku baya wannan ba ruwansa da wannan amma me za ku yi wa kunu ibadallah ku zama bayin Allah kun ga sunan da Allah ya bamu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu shine bayi mu bayi ne na Allah ba wata kafafa darajar ka shine ka zama bawa ga Allah sannan kuma ikhwanan masoya juna yan uwan juna sai ce wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fauƙa salafi layali bai halatta ba ga musulmi ya ƙaurace wa ɗan uwansa musulmi sama da kwana uku kada kai kwanan uku baka sallama baka magana da ɗan uwanka musulmi musamman kuma yana akan wata manufa wadda babu sababi a cikinta ba siɗiɗi ba saɗaɗa babu wani abun da zai sanya babu samun lada babu hasarar lada Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana ya ku bayan Allah har yanzu Abu Darda'i ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala ukhbirukum bi afdal min darajati siyami was salati was sadaqa bana ba ku labarin wani aiki wanda yake ya fi darajar azumi ya fi darajar sallah da sadaka ba ana nufin na nafilfili qalu sai suka ce bala eh ya rasulullahi muna so ka gaya mana qala sai yace salahu dhatil baini gyaran tsakanin juna shine mafi girman abu ya fi kai sallan nafila ya fi kai azumin nafila ya fi ka ba da sadaka kintsa tsakani ka je idan tsakanin wane da wane ba a shiri ka je ka kintsa su su zauna lafiya su zama suna son juna yace islahu zatil bayn ko salahu zatil bayn fa inna fasada zatil bayn hiya al haliqa yace domin lalacewar abin da ke tsakanin mutane da sanya gaba a tsakaninsu wannan shine yake askewa wato mai aske addini Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya ku bayin Allah zan cika mana wannan magana da wata kissa wannan kissa Abdurrazzaq ya ruwaito ta hakanan al-Imam Ahmad bin Hanbal wasu malamai sun inganta wannan isnadi wasu kuma suna da yar magana a kansa amma dai alal umumi akwai abin darasi a cikin sa manzo sallallahu alaihi wasallam Anas ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko in ce Anas wata rana yana cewa wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ya tulu'u alaikum al'ana rajulun yanzu nan za ku ga wani mutum zai bullo muku mutumin nan min ahlil jannati dan aljanna ne ma'ana nan kaɗan za ku ga wani mutum ya bayyana mutumin nan dan aljanna ne suna zaune a haka anas ya ce sai ga wani mutum daga cikin al'ansar mutanen madina gemunsa yana ɗiga ma'ana ruwan alwala na ɗiga daga gemunsa sannan takalminsa yana riƙe a hannunsa na hagu ya riƙe takalminsa da hannun hagu washe gari har yanzu ana zaune ma'ana haka kawai mutumin ya zo ya wuce washe gari ana zaune haka sai manzon Allah sallallahu alaihi ya sake maganan nan yake cewa in an jima nan kaɗan za ku ga wani mutum zai fito mutumin nan ɗan aljanna ne sai da aka yi haka har sau uku kwanan uku annabi sallallahu alaihi yana cewa wannan mutumi ɗan aljanna zai fito muku kuma sai wannan mutumin dai da wannan siffar dai shi ɗin ne yake fitowa yayin da wannan abu ya auku a rana ta uku sai abdullahi ibn amr ibn al-as ya bi wannan mutumi sai ya same shi ya ce ya bawan Allah mun sami ‘yar matsala ne da babana har ne rantsuwa cewa ba zan kwana a gidanmu ba ka ban dama man in kwana a gidanka in bi ka gidanka in kwana sai ce bismillah zo mu je sai ba shi makwanci ya kwana uku a gidan wannan bawan Allah to shine Abdullahi ibn Amr ibn al-As yake ba da labari sai ce fa in ra'aita an tu'uyani ilayka hatta tamdiya fa'altu yace in ka ga dama ka bani wurin kwana ka bani yace eh je ka to shine sai yake cewa na kwana a gidan wannan bawan Allah kwana uku sai ce falam arahu yaqumu layl a kwana uku nan ban ga yayi alwala yana qiyamul layli ba sai dai na lura da wani abu idan ya farka da daddare to yana zikirin Allah kuma yana kabbara kuma sai koma baccinsa haka zai yi har a kira alfijir ya tashi kuma ya je masallaci abdullahi ibn amr yake cewa sai dai kuma duk a wannan kwanaki uku da na yi tare da wannan bawan Allah ban ji wata kalma ta fita daga bakinsa ba sai alheri ban ji a shari'a ba ban ji zagin wani ba bai yi da kowa ba yayin da wannan kwana uku suka ƙare sai ce abdullahi ibn amr yake cewa wallahi har na kaskanta aikinsa ina ganin wannan aiki ne wannan bawan Allah yake har annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce mana dan aljanna mu ganshi har sau uku amma gashi na zo na kwana a ɗaki a gidansa ban ga yana wani qiyamul layli ban ga yana wani abu ba bai tashi da azumi ba shine sai yake cewa ya kai bawan Allah ya abdullah ya fuskanci mutumin yake ce masa inni lam yakun baini wa baina abi ghadab babu komai tsakanina da babana babu wani hajara ban, babu wani abu da ya faru kawai naji manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ya ce mana wani dan aljanna zai fito za ku ganshi kuma sai ka fito sau uku yana faɗa sau uku kana fitowa shine sai na zo don in kwana a gidanka in ga irin aikin da kake yi har ka cancanci wannan domin nima in yi koyi da kai sai ce ban ga kana wani aiki mai yawa ba kuma sannan sai ce faman lazi balaga bika ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam menene wannan abin da ya kai matuƙa dangane da kai har ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana dangane da kai fa qala sai mutumin ya ce ma huwa illa ma ra'aita banda abin da ka gani wallahi ba komai iya wannan shi nake yi qala sai ce falamma wallaitu du'a da'ani na juya baya zan tafi in ji abdullahi sai shi mutumin ya kira ni faƙala sai ya ce ma huwa illa ma ra'aita banda wannan abin da ka gani a kwanan ukun nan ba komai ghaira anni sai dai cewa la ajidu fi nafsi li ahadin min almuslimin ghishan a zuciyata baki ɗayanta ba za a samu ba ni da algushi ba ni da gilli ba ni da gaba ba ni da mummunan kulli a zuciyata dangane da wani mutum daga cikin musulmi ma'ana ban taba kwana da wani mutum musulmi ina tunanin ya zan yi da shi ya zan maganinsa wane ya ishe ni wane ya dame ni ya zan yi da shi yace babu wannan abun a zuciyata ko in cuci mutum dan adam a zuciyata yace babu wannan a zuciyata wala ahsudu ahadan ban taba hasadar kowa ba zuciyata haka take ba komai kowa na bar shi da alherin da ya samu ba na kyashi ba na hassada ga kowa ala khairin a'tahu Allah saboda wani alheri da Allah ya bashi fa qala abdullah shine abdullah ibn amr ibn al-as yake cewa hadhihi hiya allati balagat bika wa hiya allati la nutiqu yace wannan ita ce ko wannan halin shine halin da ya kai ka wannan matsayi a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce kuma wadda ba za mu iya ba ku duba fa ku gani Abdullahi ibn Amr ibn al-As yake faɗin wannan don haka ya ku bayin Allah babu abin da zai maka maganin zaman lafiyar ka tsakaninka da ubangiji irin a ce ka zauna da ƴan uwanka musulmi lafiya babu hassada babu gaba babu kyashi babu kiyayya Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله كبام زوجيات ألك ككيا zuciyar da babu hassada a cikinta zuciyar da babu nun kufurci a cikinta zuciyar da babu gaba a cikinta zuciya mai son yan uwanta zuciya mai son zaman lafiya zuciya mai cike da alheri ya Allah ka cire dattin zukatanmu Allah ka tsarkake mu ka sa mu zama mutanen kirki ya Allah ka sanya mu cikin salihan bayinka Allah ka tsare mu cikin muyagun mutane masu mummunan kulli dangane da al'umma Allah ka haɗa kanmu Allah ka haɗa zuciyarmu akan son juna Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu ya Allah wannan hali da muke ciki wanda yakan zo a yau da kullum a koyaushe ya sake zagayowa muna roƙonka ka fidda mu cikin sa lafiya ya Allah ka sa ai wannan harkoki lafiya a ƙare lafiya ba tare da mun cuci wani musulmi ba ba tare da mun ci mutuncin wani musulmi ba ba tare da mun zub da jinin wani musulmi ba Allah ka tsare jininmu ka tsare hannayenmu daga zubar da jinin wani Allah ka tsare harsunanmu ka tsare harsunanmu daga cutar da wani ya Allah ka tsare harsunan wasu daga cutar da mu Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka taimake mu da shugabanni na kwarai wanda ka yarda da su wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad